العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبو بكر والعثمان وعن الصحابة كلهم أجمعين وعلى كل من سار على منواله بإحسان إلى يوم الدين ما يك أن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar juma'a 24 ne ga watan rabi'u thani saboda tsakanin su na shafaɗa wata kwanaki shida kuma takwas ga watan bature in ka sa ka ƙara shida akan sha takwas za ka sami 24 ga watan rabi'u thani 1444 bayan hijirar manzan Allah daga Makka zuwa Madina sannan cikin baka 18 ga watan 11 2022 muna sura ta bakwai al'araf za mu tashi aya ta 158 darasi na goma sha shi Allah da ta damu iqra
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آية 158 daidai cikin sura ta bakwai Allah ta'ala azza wa jal ya ce ƙul ka ce wannan shi ne manan ƙul suna kiransa uslubut talqin salo da Allah ke laƙanta ma annabin shi magana ka ce mukan ce ce ne ko ka ce ya ku mutane ya ayyuhan nas annas ba sai musulmi ba don da sai Allah ce yawal musulmun amma ce ya ayyuhan nasu wannan shi ke ƙara tabbatar muka da saƙon manzan Allah saƙo ne gamamme alaihi salatu wasalam saƙo ne am shamil mustaghriq la yubki wala yadha risala ce shamila mustaghriqa ya ku mutane wannan shi muke kira gamewar musulunci gamewa ta fuskar daidaiku shi ne a shimulu ta'addudi musulunci yana da shimulu iri akwai a shimulu ta'addudi akwai kuma a shimulu ta'abbudi ta'addudi ta'abbudi a shimulu ta'addudi shi ne gamewa da duk lissafin da za ka yi na ɗan adam to saƙon an ce ya je gare shi ya karba bai karba ba wannan wani abu ne kuma da kun gane da haka malami suka kasa kafirai gida hudu suka ce akwai waɗanda saƙon musuluncin nan kwata-kwata bai je gare su sam har annabi ya zo alisasu yadda saƙo ba su da labari waɗannan ana kiransu ahlul fatara su ba za musu azaba ba bisa ra'ayin al-ghazali amma ibn taymiya na ce Allah ran kiyama Allah zai jarrabe su ne kawai sai ga sako Allah shi sun yanayin da zai ba su kamar suna duniya kun imani ga mu za su gama da jarraba kiyama o Allah shi sa ashe kai arzikin ma kana kan musulunci ka ji daɗi in suka ƙi sai a riskar da su da waɗanda saƙon ya zo musu ba shi dama abin da za ku yi da suka ce shi kenan sai a riskar da su da muminai haka imar tuma ya bayyana malaka zana can duk Allah zai shamale su da faɗinsa wa makunna mu'azzibi na hatta na ba'arta sun ga kamar rayu algazali da ɗan cikin su Allah ha'ala na biyu ce akwai waɗanda saƙon ya zo musu an gane ko sun yi imani hata mai matsala a mutu nan ku ya zo musu saƙon sun gani suka ce an ki to ai ba ka da dalilin raba su da sauran kafar irin su abu jihar abu lahab a'a ba haka ba ne na uku waɗanda saƙon ya zo musu don sun yi mani ba sa cikin aji tsaye misali ana maganar kafar ne saƙon ya zo musu amma an buɗe sam misali a ce to wannan manzon da kuka aka gudu ai kunji kunji mai sihiri ne irin ya ce a kuma wanda yake irin a kan haka ku su imani saƙon ya zo musu a murɗe kamar an yi lokacin da ake kiran wa'azin ahalus sunna ku duk iya gudun ku iya ladan ku kar ku saurare su bai wannan ba sai yake iske mutumin ƙauye an ce da shi ai masu kira zuwa ga addini zuwa ga sunna ai kaza ka tafi ne kaza ka samu kiya annabi to la Allah wannan ma'anar kamar labari yadda ke zuwa turawan ƙasashen waje a ce da su ai kun ji manzo Allah kaza kaza kaza ne gaba ɗaya an ɓata shi a wurin su ba su kuma da hanyar gane suna har yau kuma suna ko kai ne za ci a shi dama ka aini daga abin da aka ce gaba da a lokacin da ya ce daga abin da aka ce game da kai yana nufin sabon labari ya zo gare shi sabanin abin da aka labarta mai suka ce ta akwai irin wannan kamfara su ne ga zalike cewa su ana sare rahamar Allah ta gane su kamar na farko ne ya ce sun kamar da na farko ba abin da ya zo musu waɗannan ya zo musu ba twist a fiye bayan da ake rikata na biyu ba magana sun karyata gaba da na hudu waɗanda labarin ya zo musu sun ɗan samu labari sama-sama na gaskiyan shi sama-sama na wato abin da yake ba daidai ba amma sun yi biris suka ce sai ku bincike rashin bincikensu annabin nan kunji-kunji sun ji gaskiyar a gama kunji-kunji a takaice ba su da wato su bai zo musu amurɗe yadda da uku ba amma sun samu kamar abu ya ɗan hasko musu da gaske shi amma suka zama wai a dankiya ɗin ana sai ku bincike ai yanzu kai inda wani abu zai dan zai kyallaro maka na samun duniya ba san da ƙarshen ka kare ba za ka yi iya yin ka don ka tabbatar da suka ce to me yasa ba su yi wannan ba duk matsala da mutum ke ciki idan aka dan hasko mai ga mafita sai su rigan shi to suka ce ai kun samu da a take ta suka saka fure gidan ku wannan magana ba magana mu ne su suna tudun mun tsira sai in mumini ya lalata imani Allah kuma ka tsare mu da bai amin to nan Allah ya ce ya ku mutane mutane Allah ya ce hmm inni rasulullahi ilaikum jami'a ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya manzo ma'anar wannan magana rasul أي مرسل فعول مفعل an gane ni aikin Allah ne aikakken Allah ne zuwa gare ka iya cewa aike ko aikakke wacce hausa ta fi na'am ka ce aikin Allah ne gare ko ko aikakken Allah ne gare da hausa duk ɗaya ne ne a fahimta illa iyaka duk zai shiga ɗan aike aikakke aike hausawiyatan abinda nake nufi idan kace ɗan aike haka muke aikakke ya yi aike ya kunshi abu ita kanta risalar ko kuwa da kuma wanda aka aiko ɗin so kila sai ka ce aike ma ya fi faɗi don ta kunshi abu in ka koma hausa mukan ce manzo amma ne na ƙi jinin ka ce ma'aiki ne ko da dai hausa tana da yawa amma a fahimta ta kuskure ne wannan hausa na daɗe ina bayani akan wannan ba za ka ce da manzon Allah ma'aikin Allah la hausa ba ta yi ba wannan fahimta ta ce da kuma dalilai da zan iya baka su wannan so ku ji su ne don fita da komadar hausa ku idan ka ce annabi ma'aikin Allah ina so ku sani babu haushen da ke nufin wani abu da ya wuce manzon Allah aka ba shi yake nufi amma kuskure ne ka ɗauka danga abinda mutum yake nufi kuma a hango kure sai a yi shiru sai mu ce in ba haka ba ai ba haushe kan ce takanɗa allan zaki sai mu ce abinda yake nufi kawai ƙololuwa kan zaki don allah shi ne ƙololuwa kuma sai ka ce allah a ina nufi idan ka ce sama'i ne haka ake suka kyale shi la ba daidai ba ne in ka koma sarfu na hausa wato ilimin gwaji ilimin rariya ta ginin kowace kalma ma'aiki yana da ma'auni ma'auninsa shine ainihin mahaifi ma'aiki matuki masassaƙi wanda ke fara da ma ma ma ma ma ma ma to ma'aiki ya faɗa cikin wannan kare kuma a ƙa'idar zubin hausa ma suna ma'aikaci usman fa'il amma akwai ma kalla ma ma ma ma kalla ma'aikata ko kuma sunan wuri ma'aikata wanda ke ma'aikata ma'aikata ko gane marina marina cikin suwaye mai aiki ina inda ake aiki mu ci gaba ku sake ba da wani misali mashaya kada kawo mana nauyi amma kuma wasu ce aiki ta yi mana nauyi ne bawan Allah maciya mai cifa maci mahaifa masassaka ma'aika ma'aika ko da ba faɗa ko bai fito muku ba in dai ƙa'ida tana da ma'ana to ai ga ma'anar nan ai ba ku gane barin su in ka ce ma'aika ni fa inda aka aike ni ma'aikata ba ma'aikatarka ba bar zo ne dan inda aka aike ni so waye ma'aikinka shugabana of shine ma'aikina Sura ka manzan Allah sai ka ce ma'aikin Allah. Waye ki wani kenan nan? In dai tsora ƙa'ida ce abinda za ka fahimta ke, ba ka da wani wayo da za ka yi. In dai ƙa'ida tana tasiri, to gata, musamman ƙawa'id muhimmin abu ne. Faharis ala fahimi kalin ƙawa'idi, jami'atar masa'ilil mashari. Mala ya ce maza maza ka yi ƙoƙarin haddace ƙa'idodi za su koya maka matsaloli da suka tarwatsu. Ɗaya kenan. Na biyu, sai wani cuta, inda haka ce haka malam, to maka ɗifa. Kana nufin ya danda kan sarki na ta ƙwala masa kiɗa kenan? Makaɗin sarki sai muka ce la, wannan muta'alliqun ne bi mahazufin muƙaddar. a yi makaɗin ganga na sarki shafewa aka yi ƙa'ida ne ai akwai yin fahimta shi wanda ake masa kaɗin aka matse shi ana ta ƙwala mai la so ku fahimci abin da nake nufi da kyau to don haka amma wasu tana garawa kuma kwa fahimci mai ake nufi amma ne ba na da an ce da shi ma'aikin Allah don Allah ɗan aikin Allah manzon Allah, jakadan Allah, ina ina da mafita daga wannan matsalar yi jina kaji ta gefe na dole ne suka ce in kana laka manduhatun fil mas'alati bil manduha al manduha inda zaka kewa wannan kenan magana ka'ida ce wanda ai an ji bahaushe suna nan da yawa amma dole muke barin su jazaman ne aka suke ce jazaman ne zaman karo wuta shi ma na yi bahaushe na fara sai ka ce ba komai in ta tuba kowane allazi ka taɓa jin ƙuranci allazi amin a ƙuranci sai innan lazina ma dai kasa abin da bawashi ne so mun tafi akan a tun daga manufar a haƙar shi ke da tafi a kai ci gaba da ma'aikata to amma kai ka san kwaribin na nan tun da dai sauran za ka ci ba daidai ba ne a gyara yanzu ko da turanci nan ka ce i can be able mawa fahimtar wannan ba turanci ne ko mai sauki ne ka ji mutum phd professor yana wannan yana wannan kwaba i can be able the can da able ba daidai ba tautological english is my senior brother wannan ba turanci ba turanci da dai muka karanta muka san shi because seniority belongs to me abin da shafa office hierarchical arrangement misali so wannan misalai ne kenan ba a cewa dan an ji masu yi na yi sukan zace haka aka ji amma ba daidai ba ne za ka ji malam ibn uthaymin yana fito da irin a cikin shirin da ya ma alfiya ce haka aka ji lakin na wafa in dan ta magana haka aka ji ne to na ba sa hula na ba sa shi ma na faɗa ai ko ya muku na ba sa hula da sauransu misali akwai masu faɗin sha sha sha sace kai sha sha sha ba ma faɗa to sai ka tafi da haka so akwai abin da ke kasance akwai hausawan da suke ce ina fatar kana lafiya a wasa kuna kuskure ne fata na biji kuma ita ce ma'aunin yawanci hausa da ake galiban ruwa sun yi yawa sun yi gyara mutum ruwa ya ce sun yi yawa ina fata an gane ko? to da ina nufin akwai abubuwa da misali ko da sama'iyya ne to a bar kawai mana a bar ka'idojin to in dai za a yarfar da gumi a zuba ka'ida to dole a tafi akan ka'ida faharis ala fahmika lil qawaidi jami'atin masail shawari haka sa'adi ya faɗa da komai daura akan littafin anan masallaci araftum to duk mun tsaya ne akan يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا ku mutane Allah ne ce ya manzo Allah gaya musu kace ya ku mutane ni manzon Allah ne gare ku gaba daya jami'an wani Allah kenan allazi lahu mulku samawati wal ard Allah da ke da mulkin sammai da kuma ainihin ƙasa dukkanin bayi na Allah ne halkan wa mulkan wa abida halittarsa ne ko ka ce halittar shi na ce ita halittar bayan shi ne mallakar shi ne da ce ce daga cikin abin da ke faru kenan saboda wannan cidin suna kiranta specifier manuniya za ta koma zuwa ga wannan mace din in ba haka ba sai ka ce aminu mijin khadija ce ko ne za ka ce a rabtun ina nufin cewa za ka samu irin da yawa a harshen hausa ce ai wata rashin lafiya ya kuskure zai ka ce wani rashin lafiya karnu zurfa cikin hausa amma ya zama da zami shi ne harshen da muke iyar da saƙo don a fahimci inda aka rusa shi yasa kiyaye yarenka na ɗaya daga cikin abubuwa biyar da ke fayyace wa mutum abin da ake kira muruwa da mutuncin shi da kamar shi gaya musu ya ko mutane ni manzon Allah ne zuwa gare ku gaba daya allazi allan da lahu mulku samawati wal ard allan da shike da mulkin sammai da kuma ƙasa la ilaha illa hu babu abun bautawa da cancanta illa huwa sai shi yuhyi wa yumitu Allah shike rayarwa daga ahya yuhyi ihya haka ne ko Allah shine yu yake rayarwa wai mutu kuma yake kashewa Allahu akbar fa aminu billah dan haka ku yi imani da Allah fa mana abin da ke biye bayan kun yi wannan ko kuma saboda wannan abin da kuka ji to ku yi imani da Allah da manzon shi wa rasulihin nabi al-ummi abu rasulihin nabiyil ummi manzan shin nan annabin nan al'ummi al'ummi wanda bai yi karatu ba amma malamin malamin annabi kim sallallahu saboda mai jibintar karantar da shi shine Allah allamahu shadidul quwa rasul ofishi ne wanda yake sama da na annabci da haka kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba al'ummi mun fassara alladhi yuminu billah wanda yana imani da Allah shi kanshi annabi wa kalimatihi da kuma kalmomin shi wattabi'u ku bi shi ashe bin annabi shine kwanciyar hankali a cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu hurairah manzo Allah sai yake cewa kullu ummati yadkhuluna jannata illa man abaa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna sai wanda yake suka ce wa mani aba ya rasuwa ko zai ki sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba yo ai wanda ya bi zai shiga aljanna wanda ko ya saba min kenan bai bi ni ba kaga kike to sai Allah ta'ala ce wata bi'uhu ku bi shi farka sa Qur'ani a wannan position dan uwa ba abu da kafa yawa lakum khair ku bi shi la'allakum tahtaduna da fata ku za ku rabauta ko kace za ku shirya Allahumma ij'alna min al-muhtadin amin aya ta gaba ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى daga cikin mutanen annabi Musa akwai wata al'umma an gane ko al'umma takan zo ana nufin jagora inna ibrahim kana ummatan wahida kaga al'umma ake al'umma takan zo amma ana nufin mai wato ainihin a yanki na zamani wadda ka raba da ummatin ita na bayan wani lokaci al'umma kuma takan zo ana nufin jama'a a wani yanki inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun cikin al'anbiya fattabun cikin suratu al-mu'min cikin mutanen annabi Musa akwai al'umma yahduna bil haqqi gaskiya shi ita ke musu jagoranci wa bihi ya'dilun da kuma gaskiyan suke yin gudanar da harka irin na adalci kaga wannan yabo ne Allah ya musu aya ta gaba وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما wa qatta'nahum sai muka karkasa su su banu isra'ila Mm. gidan annabi yaqub sai muka karkasa ne qatta'na muka dan gutsutsura su muka rarraba su Mm. zuwa kabila kabila goma sha biyu. asbatan jikoki amma suka zamanto al'ummomi daban-daban wa auhaina ila musa muka yi wahayi zuwa ga annabi musa idistasqahu qaum lokacin da mutanen shi istasqahu suka nemi a shayar musu da fari menene shayar da fari shine roƙon ruwa har kakanninmu sukan ce an je sallar shayar da fari shine sallar roƙon ruwa ke idan fari ya damu al'umma ruwa bai zo ba shuka na mutuwa to sai a je a yi sallar roƙon ruwa wai farin da ya damu Allah ka shayar da shi daga fari ya koma fari shine shayar da fari to lokacin da suka nemi a shayar da su fari suka tambaye shi sai muka ce da shi anidurbi a sakan hajar ɗauki sandarka ka daki wannan dutsen da ya ɗauka kuwa ya daki dutsen fambaji min hufnata ashirata ayi yana dukan dutsen ya Allah sai dutsen sai ya fashi hanyoyin ruwa goma sha biyu suka fito dutse sai aka ce kewancin al'umma ga nake strength adadin ƙabilu na banu isra'ila goma sha biyu adadin idanun ruwa da fito wani ikon Allah wannan duk Allah ya musu wannan ni'ima da wannan baiwa amma ga ayin da suka kasance gwanayen ƙulla shari da makirci ne a duniyar yau Allah kare mai shirin masharar kada alima kullu unasin masharabahun kowanne cikinsu ya san maɓuɓɓugar ruwansu idan gidan yahuda da naku shi ne juda ke daga gidan lawi suna kiransa levi daga nan suka sa ɗaya daga littattafan bayanin tsawon alkawari da book of leviticus kitabun lawiyin ɗan gidan yahuda ɗan gidan lawi ɗan gidan shami'un ɗan gidan kaza karatu sauraka allah ta'ala yake cewa kowace al'umma ta san inda za su sha ruwansu wa zallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa muka ilwantar musu da kuma al-ghamam kalifa girgije saboda gatan da Allah ya musu girgije in ana tsanin rana sai girgije zama shu sallin da shi al-ghamam sannan kuma muka saukar musu da almanna wato darba wasalwa suka ce da naman tantabara irin na kun fayako darba ne ne darba nau'i ne na abinci mai daɗin ci wasu na kiransa wai kawai da turanci Allahu alam suna karin magana almanna wasalwa la yanzu al'amin sama tashi ka nema kawai sukan yi wannan karin magana mannu da salwa nau'i ne na abinci na kasaita da Allah ya saka wa Isra'ilawa albarkacin kasantuwar annabi Musa cikinsu amma sai suka yi bakin kaza ci ka goge shi ko tsari na ubangiji in ya ni'imta ka gode masa ya ce wa ista'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid saboda ka muka sauka musu da almanna darba wasalwa da salwa naman tattabara mani'inci wanda yake dan sai wanda ido ya gani Allah ce kulu kuci wannan suna kiransa amru littaklif al-ibahi ba littaklif al-talabi al-jazim bane la taklifi iri ne ku ci mana an halatta shi ko da Allah ce famshu fi manakibiha ku yi tafiya a ban kasa ai ba an ce tafiya kuma dole ba in ba na an halatta mu saboda ka umarni kan zo yi ba yana fa'idantar da wajibci ba ilzami ba yana fa'idantar da halattawa don ka san inda kowace kalma inda ta fito inda ta dosa a rautun saraka Allah ta'ala ce ku ci ma razaqnakum haka ne yawa daga dada dan abin da muka azuta kenan Allah ce ku ci sai ce min tayyibati ma razaqnakum daga dada na abin da muka azuta ku ci da an ce da su ku ci ma razaqnakum da kuma ya halatta sai Allah ta'ala ya kaidi daga daɗa ɗan abin da muka azurta ku kenan komowa haka ne mu muna ci ne daga mai daɗin da Allah ya halatta don ka ce mai daɗi akwai harama mai daɗi ba shi ake nufi daɗi ana yana nufin abu akwai daɗi kasance wasu abin Allah halal shi ne babban daɗi shi ne daɗi ba number one duk daɗin giya ga mai shanta ba ta da daɗi a gun mai imani so daɗinta a bakin shi a bisa ɗanɗanon shi na hauka amma a mahangar shari'a gara kwata da ita kenan mata da daɗi duk daɗin girki da ya haɗu duk daɗinsa yana ƙarshi baki na ta da yawo sai ka ce kuma na sata ne ya ba shi da daɗi ku fahimci ma nan mai daɗin anan mai daɗi ta fuskar a shari'ance halattacce ne daɗaɗɗe ai halattacce kenan sannan kuma duk rashin daɗin abinci ɗin shi ne naka da Allah ya halatta maka shi ne mai daɗin anan to muna neman daɗin ta fuska biyu mai daɗi a shari'a mai daɗi a harshe kenan mutum ya ci mai daɗi laifin la kenan duk abincin da muke ci in ya ƙunshi abu to shi ne a ba na fata an gane ko? yanzu ka ɗauki misali da ruwan zamzam Allah ƙara mana ruwa ɗaukaka da bottle wata da muke sha a Nigeria sai an tsaya an gyara an yi kaza in ka sa a baki wanne fi ɗanɗano mai daɗi bottle wata amma wanne fi daɗi kuma spiritually ruhiyan zamzam to amma zamzam ba ya kashe kishi shi ne majagoran kashe kishi domin yana da daɗi bisa mahangar Ubangiji, saboda ana bautar Allah da shan nuna. Za ka sha da fiye wata? La, ma'u zamzama lima shuri ba laku. Ruwan zamzam da kowace niyya mai kyau ka sha ya isar maka. Ba an tsayi ba. Allah ce ku ci daga daɗaɗen abin da muka azurta ku da shi, wa ma zalamu na ba mu zalunce su. وما ربك بظلام وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمتي سبا سيني سنكسنا وما ظلمونا وما ظلمتي ولكن يند لمر yake kano sun kasance anfusakum yadlimun suna zaluntar kawunansu na'am
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وإن قيل لهم لوكتين da aka ce da su su mutanen annabi Musa aka ce da su uskuru hadhihi alqarya ku je ku zauna a wannan gari suka ce shine Jerusalem hmm? alqarya wasu na cewa shine ainihin Ariha wato Jericho na mafi yawan magana da mu muka sani shine ainihin Jerusalem ku bar masar gidan kaskanci da kuke cikin wulakanci ku fita ku je ku zauna a wannan alkarya wa kulu ku ci kuma ana kiran alkarya alkarya suka ce li qararin nasifina saboda mutane sun samu qarar sun zauna sai aka ce alkarya to muku da Hausa aka ce alkarya kauye ake nufi ko birni yawwa sai a ce alƙarya shi ba ƙauyen ƙayo ba yanzu kan alƙarya ce abuja fa babban birni ko? to misali ne za ka ce ga misali ba ne ka kuma misali ka ce gezawa sai ka ce alƙarya ce saboda ba za ka ce mata ainihin ƙauyen kayo ba ba ta kuma kai kano amma sai dai akwai ƙa'idar dangane dangane mana dangane da kuma ma ka ba ɗan ƙauyen ƙauyen ƙauyen gezawa shi birnin gidan gezawa kai ne ka ce ba birnin ba misali shi ne suke amai da ƙa'idar dangane law of relativity dangane da kaza misali ita ce ƙa'ida nisbiya tawa kuma akwai abin da yake gamami ne kana magana kano da kuma kasan tashar da misali ku zauna cikin wannan wuri da mutane suka zauna suke rayuwa ciki alƙarya kenan wa kulu minha ku ci daga cikin alƙaryar ku haifu shi'tum ta inda kuke so wato an ba su halattawa ce wa qulu hitta sannan kuke cewa hitta ya rabbana hutta anna dhunuban hitta ubangiji ka sarayar mana ka kayar da zunubanmu shine hitta aka ce suka ce fabaddalu qawlan ghayra alladhi qila lahum madadin su ce hitta suka ce hinta yahudi ke hitta sai suka sa nun hinta hinta alkamar an ce da kaza kun ce kaza shine harifun kalima amma wa ku kuma ke cewa hitta wadkhulul baba sujjadan ku shiga kofar masallacin maqdis kuna masu sujuda naghfir lakum khatayakum ko khati'atikum za mu gafarta muku ainihin kurakuranku sazibul musulun za mu ƙara kyautattaka mu ga masu kyautatawa Allah ka sanya mu cikin almusulun na'am
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا فبدل الذين يظلمون
ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم na magana ta sai azzaliman nan kaga nan zalunci na nufin ka aji abu muhallin shi Allah ka zalunci yanzu ko ofishi ka shiga na wani mutum da kake gani da girma sai ka ɗauki bayan shi don ka yi rubutu shi ga inda yake ajiyewa sai ka ajiye mutum wannan zalunci amma ba mai munin da za ka ce a yau ba kai zalunci na rashin kyautawa aga zalunci yana da hawa-hawa idan kana da waɗanda ci da shan suna wuyanka kuma kana da hali ka ba su ba abin da ya hana ka sai ka bari suka yunwatu yunwa ta nukurkusa su daga baya ka ce to ga abin da za a ci nau'in zalunci munin shi ya fi wannan na alƙalami da na baya da wannan ya shafi jigata taka kuma misali dukkanin aikin sabo zalunci duk sabo saboda guje ma sabo bin Allah ne fada ma sabo bin son zuciya ne to ka ɗauki biyayya ka ba son zuciya an ce kuma ka sa mata amma man khafa maqama rabbi wa nahana nafsa 'anil hawa kuna ganewa mafi girman zalunci kuma shine shirka saboda dungurungun bautar Allah ce ka dauka ka kai can wani wuri daban wanda ba Allah ka ba shi ya saboda munin wannan Allah ce wanda ya mutu yana shirka Allah ba zai gafarta masa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma arabtum to zalunci kenan to su waɗannan mutane in ka so ka ce duk sun haɗa waɗannan aji aji na zalunci saboda sun yi shirka ai iji Allah na aliya kama lahum to in ka ce an musu faɗa to ai kuma sun mutu ma dan barake wanda samiri ya ruɗe su sai ce waɗannan da suka yi zalunci sai suka canza zancen da ba wanda aka gaya musu ana gaya musu madadin hitta suka ce ne suka ce hibba arabtum fa arsalna alaihim rijzan minas sama sai muka sassaukar akan su muka dirkake su muka dirfafi su da rijizan wato tsakon fani na azaba kuka ce azaba kawai ma misali daga sama bima ai bi sababi ma ai bi sababin ladhi ma ta ko ta kasance mausuliya ko ta kasance masdariya mausuliya ai bi sababin ladhi kana masdariya ai bi sababi amali min adh-dhulmi wal kufri masdar masdar amal saboda abinda suka kasance suna zaluntar kansu da shi was'alhum anil qarya واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون was'alhum ka tambaye su mana ya rasulullah tambaye su an alqaryati allati kanat hadirat albahri dangane da alqaryan nan da take dab da kogi mutanen da suke wasu ka ce da still dai abin nan ne aina masunta ne shi sai ce hadiratul bahr suna gabar ainihin kogi iz a lokacin da ya aduna suke wuce iyaka suke ta'addanci fi sabti duranan asabar iz ta'atihim hitanuhum yawm sabtihim shurra'a kifayensu kan zo musu shurra'a wato a tuɗaɗe su dinga tuɗaɗowa kifaye a tuɗaɗe suna zuwa mutum yana nasara ganshi sai fitar da kifi cikus ko shura'an a rakun lokacin da kifayen ke zuwa shura'an a tuɗaɗe amma walau mala yasbituna la tafi Allah so jarraba su kadhalika balawnahum bima kanu Allah ya ci haka mu jarraba su kadhalika nabluhum da haka muke jarraba su bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi mutane ne da ke zaune kamar da na faɗa a gabar teku garin Aila to saboda taurin kansu da ja'in ja da annabawan Allah su da yi ma annabin Allah Musa izgilanci a matakai iri-iri suna yi Allah na jarraba su ko sa hankalta to daga ciki sai aka ce to wannan alƙarya da kuke yin su shi ne kama kifi ko? su to an hana ku kama kifi ranar asabar domin a addinin yahudawa asabar rana ce mai tsarkin gaske ba sa ibada har yau har yau wanda ya kira kan shi ba yahude mai bin addinin judaism judaism to asabar rana ce da suke ba ta muhimmanci kamar juma'a gari kirista da lahadi amma bayan da suka ɗauka maka ɗauki mu juma'a ba amma asabar tana da ƙima har mutum wani ce kaga son kuɗi na bai hudu to ko kuɗi ba ya ƙi ga ranar asabar ka san da son kuɗi ne wataƙila ba yahudawan ya hutu to sai aka jarrabe su aka ce to ranar asabar ba ku ba su to sai Allah ta'ala kuma ya hukunta ranar asabar din sai kifan so da yawa bai hudu sun shu kakansu kakansu kakansu eh amma ba za ka taba ran da la yasbituna ba sa asabarci ko to ba su zuwa kifaye to da kyansu su banci eh wannan hukuma ce daga ubangiji saboda taurin kanmu bari mu haƙura Allah zai yaye mana kwanaki ɗan kwanaki sai suka shirya plan ran juma'a kamar yau sai su dasa kwamiko yawwa na kama kifi yau su yi baccin su ta ainihin an asabar aka hana mu ko mun sa kwami ran juma'a da dare ba mu muka kama ba kwami ne kan ah waye da sa yahudu tuba ba yahudu mugun kaya mutanen da Allah ma suka yi ma dokansa wato irin wannan walan keluwar suka kasa samun ladabi game da ubangiji wani ce su kake tsammani su kasance masu ladabi game da dan adam to shine Allah ke hakaito mana abin da ya faru ran da suke asabar kifin kan zo musu shurra'a ran da kuma aka hana su kenan sun ga samu sun ga rashi amma wa yawma la yasbituna la ta'tihim kazalika nabluhum mun jarraba su ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa saboda ka jama'a sai ta kasu gida nawa gida biyu ko uku jama'a farko ta hana su wannan bakar ku je ku wannan farauta ba kyau jama'a ta biyu suka dace da su jama'a ta uku ba su hana ba aka ce da halakarwar ubangiji ta zo sai halakarwar talakun masu yin da waɗanda suka ga ana ɓannan ba su hana ba waɗanda aka cece su waɗanda suka hana kenan idan ka ga ana laifi da sabon ubangiji kuma kana da iko ka faɗa sai kai shiru to fa kana da kaso na laifi ko gidanka ne ana ba daidai ba ka kau da kai a shi ai kai ne a ma'aikatarka ana ba daidai ba kai shiru kuma kana da iko kai ne saboda canza laifi na da mataki uku ne yadda hadisi ya karanta da ka canza da hannunka wannan mai iko ne ta yi doka na hana a ga sami magana ta tsari kai ba ka da na iko cikin da ba zan iya wannan ba akwai abin da zai iya in furta da ba wani faɗa da baki ya faɗa kan shi a wani sai su wani to biyu kenan na uku akwai abin da ba wanda zai iya hana ka ka zuciyarka wadda da shi ne mataki na can ƙasa-ƙasa na imani wanda Allah ya haɗa masa ya ƙi a zuci ya furta ya aikata wannan mai mulki ke domin ba zai hana ba sai in farko tukun in ya ke amma in ya hana da dokai shi sai to ya zai yi ya zai kara ce da bai kara ce ba na addini to da yau sa ka ya yi ne saboda gani idanun mutane to wa ke tsinkaye akan zuciyar ku ba na amsa shi ka aikin da ya ce sai zama wanda bai iya canzawa da hannu ba ya samu daɗin shi ce kash ake wannan aikin sabo ya ni ke da mukamin nan zan sa abi ana da mukamin ya fi wancan da ya canza mukamin amma yana kawai dan ila a zaɓe shi dan jama'a sanni na Allah shi yasa innamal a'malu binniyat tana da matukar ƙarfi Allah ka ba mu ikon kiyaye. Amin. Inda na waqt? Tashi. Aya ta gaba.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وإذ قالت أم أمة لم تعذون قوما لله جماعة cikinsu na ga musun ka sagira uku sai jama'a farko waɗanda sun ki su ba su yi sabon ba an gane ko yawwa ko kuma a'a su ba su yi ba amma ba su yi faɗa ba su ne suka gaya masu musu wa'azi lima ta izo na kauman yau da mafi kuna ɓata lokaci kuna mutane wa'azi mai kuke musu ba Allah ya hana ba me yasa kuke gaya musu to kaga wannan jama'a farko ke su ba su yi wannan aikin ba amma suna ganin ba sai wa'azi ba ai shiru kawai kun gane to shi ne suke cewa dan me kuke wa'azi ga mutane dama Allah zai halaka su aw mu'adhibuhum ko kuma Allah ya azabtar da su azaban shadida azaba mai tsananin gaske ƙalu sai suka ce ya jama'a suwa suka ce madalla suna ba su amsa ok kuna tambayar da muke wa'azi to barku da dalilin suka ce ma'aziratan ila rabbikum ai muna musu wa'azi ne ai na ƙulu zalika ma'aziratan halibi kutukutun hal an gane ko a matsayin uzuri zuwa ga ubangijin na biyu wala allahum ya tafun da fata sa su tsoron a shekinan kaga jama'a farko su ba su yi inkarin laifin da aka yi ba har ma suna maki damin za ku musu wato yadda su kawai suka ce a muna yi saboda uzuri saboda kada Allah ya ce damin muku faɗa ba da kuma za a ga a ƙarshe da Allah ya tashi halakarwa sai aka ceci su masu wa'azi waɗannan jama'a ta farko Allah ya ce komai game da su da su suka yi an haɗa da su ci gaba فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون كما لا تقرش فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين falamma na su lokacin da suka mance mana suka yi biris da dokar karku farauci kifi ranar asabar sun yi annabin allah ya gargaɗe su sun yi biris allah ce to lokacin da suka mance ma zukkiru bihi abinda aka yi musu wa'azin karfe suka yi biris da shi shikenan an jaina ladina yanhauna anisu an jaina ai sai muka tsamar da muka ceci muka kubutar da waɗannan da suka hada wannan mummunan aiki shine aso menene anan farautan wannan kefe aso shine su mummunan aikin arastun wa akhadna alladhina zalamu sai muka damki waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da wani irin azaba mai muni bima kanu yafsuku saboda fasikancin su to ina labarin waɗanda ba su azin ba ai kaga ba mace mutum biyu aka ambata wanda suka gargadi Allah ce mun cece su waɗanda suke ainihin zalamin fa malamai suka ce su masu laifin da waɗanda suke shiru har ma suna ta dame kuɗin su a nuna maka kenan in ana munkari ka kau da kai fice ba ruwana to idan halakarwa fa ta zo Allah kyauta Allah kyauta Allah kyauta shi yasa a ce ka ba da gidan haya ana saka ta na ruwan da caca ni Allah sun ai harama ni kudi na suke ba ce magana ce wani ka ba da gida ana lalaka ce ka ce to ai Allah ya san ba na so sai mu ce ba gaskiya bane in ka san ba su da mai ka ba ko ba gane ba a takaice duk wanda ya taimaka ma banna me menene to yanzu hankali zai yadda barayi su cewa ne za mu je operation taimake mu da motar misali muke ba ya ce to gatanan wa Allah kyashe mu da wannan mugun aiki gashi nan ku je ku yi magana da wani ai ta faɗa mugun aiki ai wala ta'awanu alal ismi wal udwan wa taqullaha inna Allah shadidul iqab saboda haka Allah ta'ala ce sai muka ce ci waɗanda suke hani ga barin mummunan aiki wa akhadna muka kama waɗanda muka damƙi waɗanda suke zalunci da azaba maimaitawa nake mai mutukar muni bima kanu tukul falamma atau wa ka ayyin min qaryatin atat an rubiya wa rusulin fa hasabna wa adabna azaban shadid an gane sautare mutanen alƙarya atat sun yi ma Allah taurin kai shine atauke in ka ce atiya sarsarin atiya abu wanda ke tremendous ya ne wanda ya zama yana da wata taurin kai sace da shi haza utu to lokacin da atau suka yi ma Allah tumbe sukan ce tumbe da girman kai amma nuhu amru gabarin abin da aka hane su gabarin shi ƙulna lawa muka ce da su kunu ku kasance kiradatan khasi duka zama birrai sai Allah mai da su birrai gaba birrai jami'ai mai biri bahaushe yana da jami sama da birrai a hausa nagartacciya ku gaya min jami'in biri wani aka muka taso birrai ake cewa birrai ba birruka ba birruka hausa ta yi abin taɗan kaɗan to biro mai jami'in biro to biruka nam an haifar da ita ustaz ana ce biro ai shi ba haushi kaga shi fa duk abin da ya rarumo in ya mai kwaskwari ma ya rubuta shi tagiya hausa ce bagiya larabci ne tagiya bagiya katifa latifa ai ba hausa ta bace fitila fatila asalin su an gane ko ga sunan da abalin haka kuma duk abin da ka ji an sa al to automatic larabci ne alkhairi albasa an gane alaiwa ai ba albani alkalami alkama almajiri allo albarka alkubus الخبز الكاكي الكعك كعك كعك كعك أنا أخوة أنا كان يفعل إذا كان كوي لا تهب غنى تقال عرفتم سورك الله تبارك وتعالى yace muka muka ce da su ku zama birrai wallahi malam su ku zama birrai ko ka ce birruka su da la ilaha illallah Allah ka tsare mu kare mu اللهم سلمنا من العيوب آمين وجنن القوة في الذنوب آمين وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب آمين يا علام الغيوب آمين ورب المرغوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ساكن الخير